الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الكبير za mu tashi akan wannan sura mai albarka a wannan yammaci wadda ya zamanto tara ga watan ramadan hijira 1443 wanda ya dace da miladiya goma ga watan hudu 2022 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wato irin wannan budewa za mu ga surori kaman guda biyar sun bude da irin wannan wato uslubi da irin wannan salon bude wa da alhamdulillahi mun ga na farkon su surar fatihatul kitabi ta bude da alhamdulillahi rabbil alamin mun ga suratul an'ami Allah tabaraka wa ta'ala ya bude da alhamdulillahi allazi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala zulumati wan nura summa allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun sannan zamu ga na uku Allah tabaraka wa ta'ala ya bude suratul kafi da alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwajan sannan za mu samu na hudunsu shine wannan gaba alhamdulillah allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahu alhamdu fil akhirah wa huwal hakimul kabir don mun fita wannan sura za mu shiga suratu sabai insha Allah nan ma za ta suratul fa suratul fadir ita ma za ta bude da alhamdulillah fadiris samawati wal ard to wannan sune guda biyar wadda duk suka bude da wannan siga na hamdala ita wannan sura kamar yadda a karatunmu na jiya muka ce cewa ita surar makka dama da'iman akan samu abubuwa kamar guda biyar a ciki wato wanda su ne usulu na ainihin addini na usulu na aƙida wato na farko dai a samu abin da ya shafi janibi na itikadi abin da za a kudurce a zuciya bi ma'ana ababi na imani sannan na biyu a samu abin da ya shafi usulu na addini wadda su ma a ciki ake samu a surorin makka sannan a samu abubuwa ilahiyat abubuwa da suka shafi janibin Allah tabaraka wa ta'ala ko sunansa ko sifansa ko aikinsa ko abin da ya kama da haka wanda zai itisali da halararsa ta zatinsa sannan abu na hudu a samu maganan abin da ya shafi janibi na annabta abu na biyar shine a samu albasu wan nushur wato abin da ya shafi janibi na tashin kiyama to waɗannan surorin makka duk akan haka suke tafiya saboda ana zaman makka ana kokarin a gina imani ne kafin a zo kuma sauran ahkamu su biyo baya a zaman Madina bismillahir rahmanir rahim muna farawa da sunan Allah tabaraka wa ta'ala ar-rahman wanda ya kasance mai gamammiyar baiwa wanda baiwarsa ta zamanto amma shamila wanda ta game komai da kowa wa rahmati wasiyar kullu shay ar-rahim wanda ya zamanto mai jinkai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana a surar da muka fito wa kana bil mu'minina rahima alhamdulillah dukan godiya ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wato wannan hamdu ya zamanto malamai muhakkikuna suka ce duk abin da ya shafi qawaidul islam yana cikin wannan alhamdu waɗannan haruffa guda biyar dinnan suna ɗauke da ainihin arkanul islami ne guda biyar gaba su wato alifi wanda shi kaɗai ne dama alifi tafrida shi ishara ne zuwa ga halaran Allah tabaraka wa ta'ala sannan lamin nan ya zamanto shi ne abin da ya shafi janibi na sallah wadda shi kuma shi ne silar da ke hada bawa da Allah tabaraka wa ta'ala sannan ha'idin nan shi ne zai zamanto babi na zakka sannan mimin nan shi zai zamanto azumi sannan dalun shi ne yake zamanto a matsayin aikin haji wato duk waɗannan abubuwa za a yi su ne lillahi saboda Allah tabaraka wa ta'ala sannan godiya ya tabbata ga Allah wato Allah tabaraka ta'ala ya gode wa zatinsa da zatinsa hamdul qadimi lil qadimi wannan godiya ya zamanto shi godiyan Allah tabaraka ta'ala shine kadai ibada a cikin ibadu akwai ibadu guda biyu wadda ana yin su a duniya kuma za a yi su a lahira amma guda biyu ne kadai to na farkon su shine wannan ha- wato babi na godiyan Allah tabaraka wa ta'ala yadda aka gode akan ni'imomi mabambanta a duniya haka idan an je lahira nan ma za a yi godiya a wurare mabambanta kamar wurare guda shida a shal islam radiyallahu anhu a cikin tafsirin wannan aya a cikin firiya da tafsiri yace za a gode wa Allah tabaraka wa ta'ala a cikin mu'mine za su gode a arsatil qiyamati lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala zai ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimun wadda suka zamanto masu laifi su koma gefe guda bi ma'ana a za- a lahira ba a haduwa irin a hada ainihin jayyidi da radi'i ko a hada wadda ya zamanto mai imani da wadda baya da imani a za a rarrabe ne Allah zai ce waɗanda suka zamanto masu laifi su koma gefe guda a lokacin Allah tabaraka wa ta'ala yace mutane mu'minai wadda suka samu imani su za su ce alhamdulillahi allazi najana min alqawmi zalimin mun gode wa Allah da ya shiryar da mu bi ma'ana ya- ya mana arziki ya kubutar da mu ba mu kasance cikin mutane azzalumai ba wannan shine godiya na farko da za a fara yi a lahira abu na biyu shine idan an hau siradi wato mumine za su gode akan alhamdulillahi allazi ashaba annal hazan inna rabbana laghafurun shakur godiya ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya ku- ya kore mana bakin ciki haka ubangijinmu yake laghafurun shakurun wato mai karban gafara da ya ga wurin buga bayi mai gafartawa bayi ne a cikin abubuwan da suka aikata na kasassaba na laifi shakurun kuma abun godiya idan sun zo kofan shiga aljanna wato muminai za su karanta cewa za su nan ma godiyan za a yi alhamdulillahi allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah godiya tabbata ga Allah akan wannan abun da Allah ya shirya da mu muka samu wannan alkhairi da ba don falalan Allah da shiriyar Allah ba wato da ba mu samu irin wannan alkhairi ba idan suka sa idan a, aka shiga aljanna ana cikin aljanna din nan kuma za a sake wani godiyan na musamman alhamdulillahi allazi sadaqana wa'adahu wa awrasna al-ardha natabawwa'u min al-jannati haythu nasha ni'ma ajrul amilin wannan mun gode Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya gaskata mana alkawarin da ya mana ya ce mana za a koma ga Allah tabaraka wa ta'ala in an koma innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim wanda suka yi kyawun aiki bayi masu ainihin aiki na nagarta za su samu shiga wato rahamar Allah tabaraka wa ta'ala shine nima sannan waɗanda suka kasance su suka aikata abubuwa na fujur na ainihin wato sabon Allah da yi wa Allah tsaurin kai nan kuma za su fada cikin hali na azaba to nan ma bayan Allah za a yi godiya akan wannan bayan an shiga aljanna sannan bayan an shiga an tabbata an shiga cikin ai almanazil an da an shiga cikin aljanna ne ba a koma kowa ya shiga gidansa ba to idan an shiga gida nan ma za a gode alhamdulillahi allazi ahallana darul maqamati wato mun gode wa Allah da ya saukar da mu a gida na karamci gida na mutunci gida na ɗaukaka shine aljanna to daga nan kuma duk abin da za a yi na cikin aljanna duk abin da aka ci duk abin da aka sha duk mu'amalan da aka yi abin da zai biyo baya shine a gode wa Allah a kansa wannan sai ya zamanto alhamdulillahi lil abadi a ci gaba da gode wa Allah tabaraka wa ta'ala har kuma iyakan mudda wadda ba ta da iyaka to waɗannan su ne wurare shida wadda shi islami radiyallahu anhu ya ce ko a ko a lahira wannan babi na godiya wato haka yake mustamirri ne abu na biyu sai ya zamanto babi na auratayya aure yadda aka yi aure a rayuwar duniya haka ana zuwa lahira ma mutum zai kasance yana da iyalansa wadda yake tare da su to shi ma wannan ibadan ba in kida'i duniyan ukuran ana tare da shi to wannan godiya wato a, bawa ba abun da ya kamata ya rika kaman godiyan Allah tabaraka ta'ala saboda alhamda ashkuru qaidun ni'imati godiya shine da baibayi da ake wa ni'ima in Allah ya bawa ni'ima baya son ni'imar ta guje ta, ta guje masa ko ta yanke to abin da zai shine ya zamanto ya riki godiyan Allah tabaraka wa ta'ala falhamdu da'iman yaqulu al-abdu bawa ya dawoma yana cewa alhamdulillah a cikin dukkanin abin da ya samu daga Allah tabaraka wa ta'ala godiya tabbata ga Allah allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wanda abin da ke cikin sammai hadaratul malakut wa ma fil ardi da hadaratul mulk duka nashi ne tabaraka wa ta'ala kalkan wa milkan wa abidan halittansa ne bayansa ne mallakansa ne tabaraka wa ta'ala duk abin da yake cikin waɗannan wurare guda biyu wato suna samun madadi daga ni'ima na Allah tabaraka wa ta'ala imma ni'ima da na ijadi na samar da halitta din ko kuma ni'ima na imdadi wato na bayan an samar da halittan sai aka bibiye halittan da ni'imomi wadda suke bukata Allahu allazi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum waɗannan wannan ainihin ziri Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ya yi tafarrudi ya kadaita ta wurin waɗannan ni'imomi shi ya halitta din bayan halittan kuma ya bibiye halittan da arziki wannan arzikin sai mu ga arzikin numfashi kawai idan da za a ce yanzu mutum ya ga matsala na maganan wutar lantarki wadda in zuwa wani lokaci a ce an kawo maka bil in irin na kaci nan ne zuwa wani lokaci idan abin nan ya kare kawai sai dai ka gaba wutan wuta wurin da mutanen da suke amfani da irin ruwa na kati sai kana wanka ga sha ba sabulu sai ka ji sai ka ji ba ruwa kawai wannan to amma cikin falalan Allah tabaraka wa ta'ala ga ruwa wadda za a saukar da shi wato Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da minas sama'i ma'an tahuran ya zamanto ruwa daga sama tsarkakakken ruwa abin tsarkakewa a saukar ga numfashi ba a taba cewa ai an kawo maka bil saboda ka sha oxygen na daga daga lokaci kaza zuwa kaza ba amma daga mutum ya shiga wani matsala aka kai shi asibiti in har an ce sai an sa masa oxygen to ka san bil zai biyo baya saboda haka wani bawan Allah aka kai shi asibiti bayan ya jima akan wannan abubuwa na oxygen din sai aka kawo masa bil dala 500 da aka kawo masa ya duba sai ya fashe da kuka sai likitan ya ce masa ko ba yadda zai biya ne a yi tun a yi shawara a ga yadda za a bullo wa lamarin ya ce wallahi ba haka ba ne yana mamakin ne cewa daga zuwansa zuwa wannan lokacin ya sha numfashi kadai wadda aka bashi artificial oxygen an ba shi har ya sha na dala ɗari biyar amma yana tunanin daga zuwansa duniya zuwa yanzu babu babu abin nan bil na dala ɗaya wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a rubuta masa bil don ya sha wannan numfashin wannan ke nuna da cewa shi dan adam wato ni'imomin Allah ne suka kewaye shi gaba ɗaya ta ko ina to ba abin da ya dace da bawa sai ya gode akan waɗannan ni'imomi walahul hamdu fil akhirah kuma haka godiya ya tabbata ga Allah fil akhirati a lahira wato alal ni'ami akan ni'imomi mabambanta wadda zai kasance wato aka samu a duniya a lahiran ma haka za a ci gaba da godiya akan shi Allah tabaraka wa ta'ala huwal mahmudu ala ni'amid daraini shine abun godiya wato akan ni'imomi na waɗannan gidaje guda biyu gidajen duniya da lahira wa huwal hakimu kuma shine gwani wato allazi ahkama umur ala allazi ahkama din umur daraini wato shine wanda ya kyautata lamari na ainihin waɗannan gidaje guda biyu in an ce hakimu wato wanda duk abin da yayi ba za a iya kama aibi ba shine hakimu saboda haka shi Allah tabaraka ta'ala mutum da zai dubi halittarsa kawai sai ga cewa idan ya dubi fiskansa ko kansa sai ga an tara abubuwa da yawa a wurin amma saboda hikiman Allah daga kuma ƙeyarsa zuwa ƙasa sai ya ga wani daji ne kawai ba komai a wurin ba gini ba wani ba komai a wurin fili ne kawai amma mutum ba zai ce to ai da an ɗauki kunnensa an mayar masa da shi ta can ƙasan bayansa ba zai yi tunanin haka ba saboda shi Allah duk abin da ya ajiye nan ne wurin zamansa wannan sai ya zamanto wato hikima na Allah tabaraka wataala a cikin dukkanin halittarsa alkhabir wato kuma wanda ya zamanto mai ba da labari bi bawadinil ashiya'i da abubuwa wanda suka zamanto zahirinsu da baɗininsu shi khabir shine wanda ya san zahiri ya san baɗini wato ya san farkon ya san ƙarshen ya san me zai zamanto bidaya me zai zamanto nihaya me farkon lamarin me kuma abin da zai zamanto ƙarshe to wannan sifa ne daga cikin sifofin Allah tabaraka wa ta'ala wato an fara shiga abubuwa na ilahiyat wanda zai zamanto za a yi magana akan halaran Allah kafin kuma sauran su biyo baya na ya'lamu يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور نعم يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور Allah tabaraka wa ta'ala ya ce aka ce ga wata kuma sifa wadda ta Allah ne wanda nan ma ba a tarayya da shi ya alamu ma yaliju shi ya san abun da yake shiga fil ardi wato cikin ƙasa min al'amɗari na daga ainihin yawan ruwan sama lita nawa ya sauka daga sama ruwan nan ya fada ya shiga cikin ƙasa wanda ya zamanto sai a ga ruwan bayan ya shiga cikin ƙasa ya haɗu da ainihin ababe na ainihin na tsiro wadda za su zamanto su zama sinadari wurin fitan waɗannan abubuwa shi ya san abubuwan da suke shiga cikin ƙasa min kunuzi wato na abubuwa na taska wani wurin kaga an samu kanwa wani wurin a samu mai wani wurin a samu kwal wani wurin a samu gol wanda su nan dai wannan duk ajiya ne na Allah tabaraka wa ta'ala a cikin abin da ya shafi babi na khaza'in wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya a ciki sannan har yanzu yana daga cikin mayaliju fil ardi al'amwatu matattu yanzu a bayan ƙasa cikin ƙasar nan Allah kaɗai ya san miliyoyin mutanen da daga farkon Adamu zuwa yanzu ‘ya'yan Adamu wadda suke cikin wannan ƙasa Allah kaɗai ya san adadinsu to wannan sai zamanto ita ƙasa Allah ne ya sanya ta kifatan wato wurin matattaran abubuwa yadda za a tattara abubuwa a tara matattu a tara baramu a tara abubuwa mabambanta a cikin wannan ƙasa wa ma ya minha yana daga cikin abin da ya zama sifan Allah ne abin da ke fita daga cikin ƙasan minan nabati wal uyuni wato daga cikin abin da ya shafi tsire-tsire da abin da ya shafi mare-mari na ruwa wanda duk a cikin ƙasa suke fitowa da abubuwa makamanta wa ma yanzu min samai Allah shi ya san yawan ruwan sama da yake sauka da yawan kankara wanda ya zamanto raba wanda yake sauka da mala'iku waɗanda suke hidimar wannan aikin wato da suke tare da mika'il wadda dama wannan department din shi ne harkan ruwan sama da harkan arziki gaba daya a hannunsa suke saboda haka sai ya zamanto da duk abun da aka rubuta wadda ya shafi babi na arziki da makadir da abubuwan da aka kaddara da abubuwan da za su zamanto na tsawa wannan duk wato suna cikin abubuwan da ya zamanto ma yanzu luminar samayi abin da suke sauka daga sama shi Allah ya sanya mala'iku guda hudu su su ne kamar ulul azmi a cikin mala'iku gaba ɗaya yadda ka ga annabawa akwai su guda biyar su ne ulul azmi minar rusuli wadda Allah tabaraka ta'ala ya ce mana wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam su guda biyar da annabi sallallahu alaihi wa sallam da annabi nuhu da annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa alaihi salatu wassalam waɗannan dukan su ne ulul azmi to su kuma mala'iku akwai guda hudu waɗanda su ne babu na sama da su a matsayi an ce sunan Allah jami'u shine tara wannan suna wannan mala'ikun gaba ɗayansu jimun ɗin ya zama jibrilu alifin ja ɗin nan ja ya zamanto israfil sannan mimun ya zamanto mika'il ainun ya zamanto azra'il wato sunan Allah jami'u shi ya tara su gaba ɗaya su waɗannan a waɗannan ainihin manya daga cikin mala'iku Allahu ya tsafi minal mala'ikati rusulan wa minan nasi bayan wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma yanzul min sama'i wa ma ya'ruju fiha da abubuwan da suke hauhawa suke koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake ce mana ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalu salihu yarfa'u wurin Allah maganga abubuwa kyawawa suke komawa aka ce kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah da sauran ayyuka kuma wal amalu salih da kuma ainihin ayyuka kyawawa wanda ake ɗaukaka su ake tafiya da su kowane ranar alhamis da ranar litinin saboda an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a waɗannan ranaku yana son ya zamanto yana ɗauke da azumi yana daga cikin sirrin da yasa yake azumi na ranar alhamis azuminsa na ranar litinin kuma an tambaye shi me yasa yake yi ya ce za ka yawon wulittu fihi ranar da aka haife ni ne to idan maza Allah sallallahu alaihi ya yi azumi a wannan ranar ya nuna ranar yana da daraja ko bai da shi yana ya kai a tuna da shi ko bai kai a tuna da shi ba ya kai a tuna da shi to saboda haka sai ya zamanto wato kowane litinin maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi azumi saboda girmama wannan rana wadda ya zamanto rana ne na haihuwarsa kuma rana ne da ake ɗaukaka abubuwa na ainihin ibada ma ya aruju fiha wa huwa rahimu Allah tabaraka wataala shine mai jin kai wadda kuma ya zamanto yayi falala da kwarara wannan rahama wannan rahama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana da rahama guda ɗari guda ɗari amma guda ɗaya ne aka saukar a duniya a cikin wannan guda ɗayan shine idan dabba bisa kuskure ta taka ɗan tsako misali kaman kaza sai ta taka ɗan tsakonta ɗan ƙarami in ya ƙara sai ta sauri ta ɗaga ƙabarta saboda tasirin wannan rahama wadda ya sariyaniya wannan guda ɗayan manzo Allah ya ce guda casa'in da taran nan su kuma sai ranar tashin kiyama za a baje su gaba da to shi yasa ranar tashin kiyama idan aka ga yawan falalan Allah sai an yi tsammani wuta sai ta fara tunanin anya za ta samu kuwa eh saboda yadda za a baje falala na ainihin rahaman Allah tabaraka ta'ala to wannan shi da ya zamanto shi Allah ar-Rahim wanda ya zamanto wa rahmati wasi'at kulli shay rahmatsa ta bibi komai ta kewaye komai tabaraka ta'ala shi yasa a cikin lamarin Allah ba a shiga tsakanin bawa da Allah tabaraka ta'ala a ka'idan malaman ahlus sunnati wal jama'a idan mutum ya rasu yana wani aiki na laifi bai tuba ba shiru ake akan abin da yayin eh wa man yamut wa lam yatub min wa man yamut wa lam yatub fawwid ila Allah jami'a amrihi duk wanda ya rasu bai tuba ba to a tara lamarinsa gaba daya a mayar wa Allah lamarin kawai sai a yi shiru eh domin sha Allah tabaraka wa ta'ala tsakaninsa da bayinsa wato wani abu ne mai faɗi kwarai da gaske eh shi yasa kaga lokacin da aka yi wa Hamza babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka masa babba ta jikinsa aka masa musla wato musla wani irin abu ne mai muni bayan sun kashe Hamza sanda yayi shahada suka yanke hancinsa suka yayyanke wasu gabobinsa suka fasa cikinsa suka yi wasa da gawansa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in na samu iko zan yi musu zan yi wa mutum saba'in irin abin da suka yi wa baffa na hamza Allah tabaraka ta'ala ya ce wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi in dai za ka yi to kai yadda aka maka kaga nan saboda wannan rahama da ta gitta shi yasa a fassarar wannan abun shehu tijani abul abbasi yake cewa wannan rahama ce da ake kiranta ar-rahmatul amma wadda ta kewaye komai da komai kowa da kowa ya shigo cikinta sai wanda ya je ya yi wani gaza ya fidda kansa gefe to wannan kuma matsalansa amma dai shiyar Allah tabaraka wa ta'ala babu wani a cikin halittarsa wanda baya samun rahama daga gare shi lokacin da ƙarun ya zamanto ya koma ga Allah tabaraka wa ta'ala ya halaka an ce annabi Musa alaihi salatu wassalam shi ƙarun dan uwan annabi Musa ne dan uwa na jini ta gefen mahaifiya to ka san yawanci ai ana ga gefen mahaifiya sun fi tausayi saboda shayarwa to ya ta neman zumunta ya ta tuna masa cewa ya dubi zumunta ya tausaya masa ya kira shi sau saba'in annabi musa bai kalle shi ba domin shi annabi musa an ce in ransa ya ɓaci gashin jikinsa hudar rigansa yake yana fita sai su tsatsaya kaman abin nan wani abin nan shikenan bayan ƙarun ya halaka shikenan sai Allah tabaraka ta'ala ya ce wa annabi Musa alaihi salatu wassalam Musa karun ya nemi ka masa taimako ya kira ka ka san sau nawa ya kira ka yace ban sani ba yace ya kira ka sau saba'in yace ka san abin da yasa baka taimake shi ba ce ban sani ba yace don ba kai ka halice shi to wannan duk saboda girman rahamar Allah tabaraka ta'ala a cikin abin da ya shafi janibi na bayinsa wato shi yasa hidimar rahamar abu ne mai yalwa kware da gaske nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim ka gaya wa bayina in ji Allah ni ne al-ghafuru ni ne ar-rahimu ni ne mai gafartawa kuma ni ne mai jin kai kuma wa anna azabi huwa al-azabul alim jalala kenan kuma karka ji Allah gafuru ne rahimu ne jawadu mannanu ya zamanto mutum ya sake to kuma azabar ma fa tana nan yawwa tajalli ne akwai na jalala akwai na jamala kuma dukansu suna aiki saboda haka ba wuya mutum wani malami yake cewa ka san Allah ladifu ka san Allah rahimu wata ran sai ya bullo muzillu muntaqimu ta kaga tajalli ya canja kenan to akan wannan shi yasa waɗanda suka san Allah ba sa sakewa eh ko ana ga abun kaman ai ba komai su sai zuciyarsu ya ki sakewa saboda sun san wallahu ala kulli shay'in qadir kuma la yus'alu amma yaf'alu in yayin ba za a ce me ya faru ya aka yi ba Allah tabaraka wa ta'ala jawhar rahim al-ghafur kuma shine mai gafartawa wato li'a kan abin da ya kasance suka yi kusuri suka takaita wato a cikin abin da ya shafi janibi na godiyan Allah tabaraka wa ta'ala wannan sai zamanto ka'ida yawanci ayoyi sukan kare da gafurur rahim ne nan kuma sai ya zo rahimul gafur wato mai jinƙai mai gafara nan a wannan gaba shi mai wannan tafsir na fidiyar tawil wato shi abdullahi yake cewa wato saboda an yi magana akan abin da ya shafi janibi na ni'ima ne wadda ni'ima kuma mukabala ce take yi da abin da ya shafi rahama shi kuma gafara janibi ne na kusuri waɗanda suka yi takaita kuma to nan kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya fiskance su da abin da ya shafi gafara na Allah tabaraka wa ta'ala na'am وقال وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعة الذين قل بلى وربي لتاتينكم عالم الغيب لا يعظم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين نعم وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يذب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وقال الذين كفروا waɗannan da suka yi butulci suka ki karban imani suka karyata dukkanin arkanul imani Allah tabaraka wa ta'ala zai da cewa suna cewa la ta'tina sa'a wato cewa za a yi tashin kiyama ai magana ne kawai cashi faɗi ne wadda ma ba yi magana ne mara kan gado babu maganar tashin kiyama saboda haka suna yin wannan abu ne saboda izgili akan abin da ya shafi janibi na tashin kiyama wadda tashin kiyama tabbas ne babu kaulani wa inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha tashin kiyama lokaci ne wadda babu kokonto a cikin sa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce masu kul ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato za a musu raddi akan wannan magana a shafi abin da ya kasance ƙarya a tabbatar da abin da ya kasance gaskiya wato a samu annafi wal isbat ka gaya musu bala haka abun yake tabbas wa rabbi kuma ina rantsuwa da ubangijina la ta'tiyannakum wannan tashin kiyama wato sai ta zo muku hakika ko kun shirya ko ba ku shirya ba rashin shirin ba zai hana ba za ta zo ba shirinku kuma ba shirinku ba zai jawo ta ba rashin shirinku ba zai hana zuwanta ba kamar jarrabawa ne a makaranta in an sa timetable za a jarrabawa ko ka yi karatu ko kar ka yi karatu wannan matsalan ka ne eh su dai waɗanda suka shirya jarrabawan ba za su fasa ba yawa ranan ya zamanto matsalan ka in ya so kar ka je to amma lahira maganar ma ba za ka je ba bai taso ba yawa saboda haka wani yake cewa duk wanda ya kira ka yana iya samun miss call amma banda azra'ilu eh in ya kira ka ba miss call ai yauwa babu maganin miskol ko saboda haka ba wai miskol ba ko wayan a kashe ne za ta yi ringin eh ba ba ba wai tana bude ba to saboda haka ya zama to sha'ani na lahira kawai maganin lahira abu ɗaya ne shiri wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulul albabi wannan sai ya zama to ce kul bala wa rabbi ka ce musu na rantse da ubangiji na la ta'tiyannakum irin wannan zamu ga sun zo kaman wurare uku akwai ويستنبئونك حق هو قل اي وربي انه لحق na suratu yunus ga kuma wannan na suratu saba sannan kuma zamu samu a guda daya a can suratu tagabun zamun lazina kafaru allan yubasu qul bala wa rabbi la tubasunna to waɗannan su uku ne daga nan ba za ka sake samun irin wannan uslubi na ainihin bala wa rabbi ba latatiyannakum zai zo muku hakika babu kokonto alimul ghaibi shi Allah shine masanin duk abin da ya kasance yake fake wato ana karanta shi da alimul ghaibi bin raf'i wato ibnu amirin da sunafiu haka suke tafiya akan wannan wato saura kuma irin hamza da kisa'i shi ba alimul ghaibi yake karanta ba yana karantawa allamul ghaibi wato shi Allah tabaraka wa ta'ala a bisa babi na mubalaga da kuma babi na na'ati wato Allah shine ya sifantu da sifancewa masanin gaibi ne kuma shine yafi komai in ma akwai wani wanda yake iya sanin wani abu da aka haska masa a cikin mugayyabat to Allah shine tabaraka wataala ya zamanto ya tafarrudi da wannan kullu ya alamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ba wanda ya san me ke boye a cikin sammai da kasai sai Allah tabaraka wa ta'ala la ya azubu ai la ya ghibu anhu baya buya daga sanin sa misqala zarratin daidai da kwayar zarra wato kwayar zarra abun da ya zamanto asgharu namlatin mafi kankantan kiyashi wadda daga shi babu kasada da shi taurin kankanta to shine ainihin misqala zarratin fis samawati ko da abun ya kasance a sammai ne wala fil ardi ko kuma a cikin duhun ƙasa ne Allah tabaraka wa ta'ala ya san da sanin wannan abun ya san kuma da zamansa wala asgharu min zalika ko abun da ya zamanto mafi kankanta wala akbaru ko abun da yafi mafi girma da wannan illa fi kitabin sai yana cikin littafi mubini mai bayani shine wato lahul mahfuz wannan ya zamanto Allah tabaraka wa ta'ala a wani wurin mun karanta a baya Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cewa a cewa wa ma takunu fi sha'anin ولا تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا استفيدون فيه ويا ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين to an sake kawo irin wannan jumla cewa abu komai kankantarsa komai girmansa Allah ya san shi kuma ya kiyaye shi ya daɗe shi ya a cikin wani littafi wanda ya zamanto mai bayani shine Allahul Mahfuz na'am liyajzi الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم نعم ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار liyajziyal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce liyajziya wannan aka kawo lamu ta'lil wato lami na illa wai ma me yasa wannan cewa Allah ilmin sa ya taro komai da komai kowa da komai ya shigo saboda me da kuma a ce waɗannan abubuwa da ake bayarwa na sifofin Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ya ce liyajziya wato allazina amanu wa amilus salihati wato saboda asakawa waɗanda suka yi imani da kyakkyawan aiki fiha a wannan rana na tashin kiyama wato wannan shine illan kul warabbi la ta'tiyannakum da ranar da ubangiji da ubangiji cewa za a taro ku gaba ɗaya zuwa ga wannan rana to in an taro an zo me amfanin zuwan sai Allah ya ce liyajziyal lazina amanu wa amilus salihati don Allah ya saka wa waɗanda suka zamanto suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki wannan kuma shi ikon Allah tabaraka wata'ala kan haka shi yake da alqudratu tamma wal ilmu shamil shi yake da iko cikakken iko tabaraka wata'ala kuma shi yake da hikima wadda ya zamanto a o hikima wadda ta zamanto ta hukunta cewa za a sakawo za a sakawo jazaul musin wal musi wato za a yi sakamako a bisadil hikima a bisadil hikima shine a bawa wanda ya mai kyau ya ga mai kyau wanda ya mummuna kuma wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mislaha wanda ya mummuna kuma ya ga mummunan sakamako wannan shine wato dalilin da za a taru har a zo latatiyannakum dinna idan an zo an taru saboda shi Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cewa am naj'alul ladzina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar wai shin za mu sanya wanda suka zamantu suka yi imani wato suka kyautata aiki kamar masu barna a bayan ƙasa ko za mu sanya wadda suka zamanto masu tsoron Allah kal fujjari kamar tsageru masu tsaurin kai Allah ya ce za mu yi haka Allah ya ce ba zai haka ba ba tsarin Allah bane la yastawi ashabul janna la yastawi ashabul nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizu da wadda suka zamanto yan wuta da wadda suka zamanto aljanna wato ba za su zamanto daidai ba wadda suka zamanto yan aljanna su ne masu samun babban rabo a wurin Allah tabaraka wa ta'ala wannan sai ya zamanto haka ne ka'ida na Allah tabaraka ta'ala sai ya zamanto an musu tattali wannan tattalin da aka musu shine ulaika lahum magfiratun wato Allah ya ce mu musu tattalin gafara daga gare mu wa rizqun da kuma arziki karimun arziki na karimci wato arziki wanda in ba in ka nemi in ma misalin a bisa kaddarawa ne ka nemi a baka to ba daidai da abin da ka nema a bakan ba za a baka a sai an maka karamci eh kamar irin yadda kuka san irin tsarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ko kasuwa ya shiga zai sayi abu sai an gaya masa kudin abun zai ce a ai kudin baka samu wani abu ba gara ka kara kudin kaga kaga akasin mu kenan in mu ne kuma sai mu ce a malam ka rage mana eh ai abun ai ba yadda abuwan nan sai a hankali to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in an sayar masa yace ai baka samu wani abu da yawa ba ka ƙara kuɗin eh an ce akwai wanda sanda yace ya ƙara har sau uku eh in ya ƙara ce bai yi ba ƙara dai shikenan an gama sai ya bashi saboda wato kishi ihsani za a masa a cikin kowane abu rizqun karimun to Allah tabaraka wa ta'ala zai yi wa mu'minai da suka zamanto suka yi kyakkyawan aiki wato aljanna arziki arzikin kuma na karimci wadda la taba fihi wala manna alaihi wato babu wahala babu kuma gori yauwa babu wahala wurin samun wannan arzikin kuma babu gori ya biyo baya kamar a duniya ya san lokaci sai mutum ya yi abin kirki sai shaidan ya zagayo ya ce ai inda ba don kai kake dafa masa ba kake dafa masa ba da zaman gari ba nashi ba ne zaman gari wasa ne ai to so maganar zaman gari ko ba zaman gari bai taso ba eh in kana ga kaman kai kake rike da wani abu nashi ka mutu ka koma ga Allah zai mutu ba zai mutu ba ka ga uwa sai ta haihu tana aihuwa ta mutu dan ba zai iya kansa komai ba sai da kai da shi amma kuma ya girma in mace ce ta girma ta haihu ta yi hayayyafa in namiji ne ya kai inda zai kai a cikin iko na Allah tabaraka wa ta'ala an ce wata rana Allah ya tura a zara'ilu ya je karɓi ran wani wata mata bayan ta haihu tana haihuwa kuma a tsakiyar daji shikenan Allah ya ce a karɓi rayuwar uwar aka bar wannan ɗan a cikin dajin a zara'ilu ya ce bai taɓa zuwa ya karɓi rai ya ji wani irin wato damuwa irin wannan ba sai ya tafi ya tafi ana nan ana nan zamani ya yi zamani sai ga wani babban birni wata alkariya abin nan wannan yaron ya zamanto shi ke sarautan wannan birnin sai Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa to wannan yaron shine wancan yaron eh wanda ranar da daga haihuwarsa ta mutu to shi ne Allah ya masa irin abin da ya masa yanzu kuma gashi shi ya zama to shi ake shi ake nema a gani shi yake nema yake wa mutane minna to wannan ya zama to shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala saukin abu abu mafi sauki ka nemi abu a wurin Allah in ka nema a wurin Allah shi kenan amma idan ka ce ba za ka nema a wurin Allah ba kana ga wani zai iya maka sai Allah ya barka da shi in ya barka da shi kuma to ka shiga miss call kenan wato sai ya zama to duk wani abu kai abin da kake ga in yayi makan ba wani abu bane shi sai abin ya zaman to ya mar nauyi a zuciyarsa amma in Allah ka rike sai Allah ya kama zuciyarsa ko ba kwa gari daya sai ya tuna ca ni wani kan ya labarin sa ne ya ce kaza ya ce kai ka ce turo account din sa shikenan eh sai kawai ka ji sun sauka to wannan haka ake yi saboda haka ake nema haftagu inda lahi rizqa wato ku nemi arziki a wurin Allah shi Allah tabaraka wa ta'ala yana kishin ya ga ka koma wurin halitta amma ka dawo ka tare wurin sa sai ya sa halittan su maka shikenan to wannan shine babban hanya wanda ya zamanto mafi sauki a cikin mu'amala kuma ya maka bila ta'abin wala mannin babu abin da ya shafi wahala babu kuma gori a cikin lamari na Allah tabaraka wa ta'ala na'am Allah ya sau والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم
na'am wallazina sa'u fi ayatina mu'ajizina ulaika lahum azabun min rijzin alim Allah tabaaraka wa ta'ala ce wallazina sa'u wanda suka zamanto suka tafi suke aikata wato bata ayoyin mu wato batawa anan bi ma'ana su kange mutane saddu wato su kare mutane kar su zo su karbi imani wai mu'ajizina abinda suke gadi kamar wai za su gajiyar da Allah tabaaraka wa ta'ala wato za su gajiyar da lamarin Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ya ce ai mu ba a tsere mu wato babu wani abin da yake tsere Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa ma malamai suke cewa shi Allah baya sauri abin da yasa baya sauri ba mai tsere masa ai kana sauri don wani zai tsere baka ne to insha Allah tabaraka wataala shi baya sauri yasa duk abin da ake nema da abin da za a yi yau da gobe da jibi duk ɗaya ne a wurin Allah innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba suna ganin abun a nesa mu kuma muna ganin sa a kusa tabaraka wataala to sai Allah tabaraka wataala ce su ba sa iya gajiyar da mu wato halitta baya iya gajiyar da Allah tabaraka wataala duk abin da ya faru to haka Allah ya so abun ya faru mai yiwa a farkon lamarin mutane ba za su gane hikiman abun da ya faru ba daga baya cikin ikon Allah sai wasu daga ciki su gane ai hikimin abu kaza din nan ga yadda abun yake wannan saboda da'iman shi Allah tabaraka ta'ala tajallin sa yana yi akan falala yana yi kuma akan adalci yana yi akan jalala yana yi kuma akan jamala wanda kuma dukan su ana da bukatan su shi dan adam dadi kadai halakar da shi zai yi in a ce mutum zai rayu an tabbatar cewa ya ci nama ya sha zuma ya sha madara iya abin da zai dinga ci kenan to sai ya riga mai cin masara mutuwa saboda ka kitse zai masa yawa yadda ka san datti ya shiga nazul eh sai ya fara jakin daga ya fara jakin kuma shi kenan zai tafi ai eh to wannan me ya cutar da shi dadi eh dadi to wannan sai ya zamanto shi Allah ya san halittansa na bukatan jalala da jamala shi yasa ko shuka ba a shuka a inuwa ai a rana ake yi ta samu ruwa ta samu iska ta samu photosynthesis ta samu zafin rana ta samu menene daga nan abin sai ya zamanto ya samu yadda yake so idan yanzu ka shanun fuda in ana barin sa yana zama a inuwa ba zai iya fuda ba sai dai daimun akan aje shi a rana amma akan sama masa gishiri da kanwa da wasu abubuwa a bashi abun da ya rasa saboda zama a ranar sai wannan abun ya mayar masa saboda in ya saba zama a inuwa ba zai iya aiki ba to sai zaman to shi dan adam da'iman da jalalar da jamalar haka suke tafiya a tare wawwa kowane lokaci akwai inda in jamalar ne shine alkhairi shikenan sai a dan taba shi zuwa wani lokaci yawmun yawmun alaika kenan wajen rana kuma abun ya juya sai ya zaman to yawmun laka eh wannan haka abun yake tafiya wato tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce Allah ya musu tattalin azaba min rijzin ay min sayyil azabi daga cikin azaba wanda ya zamanto mai muni alimin kuma wanda ya zamanto mai radadi saboda abunda suka aikata wato abunda suka aikata din an musu ne jaza'an wifaqan sakamako gwargwadon aiki shi ka'ida na Allah tabaraka wa ta'ala aikin da mutum ya sai amar sakamako gwargwadon abin da ya aikata amma saboda isani na Allah tabaraka wa ta'ala in sayyi'a ne ma'asiya sabon Allah wani mummunan aiki in ya daya rubuta masa ya daya in ba a makka bane in ba a makka bane amma in a makka ne wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziku min azabin ali makka idan mutum ya tuna zai yi ba zai yi sabon Allah sai ya rubuta yayi wuri ne mai hadarin gaske saboda haka ake son ma an ce zamanin sayyidina umar in an gama aikin haji yake cewa a kori mutane su bar su bar makka su koma garuruwansu saboda tsoron kada aikin da suka yin kada ya lalace eh shi yasa ya zamanto ko da zuwan aikin haji da zuwa umra ake son mutum ya sa taka tsantsan kwarai da gaske akwai wasu waɗanda suka zamanto wadda ba su san kimar wannan wurin ba su kuma a nan garin suke sai ka ji har hira suke da junansu bana mutum nawa kika bata wa aikin haji sai kan bai fi mutum uku ma na samu ba masifa a makka fa wallahi a makka so su yadda ka san kake ganin wani gari adi kamar a ce kamar lagos haka masalan kamar haka suke ganin garin makka duk abin da ake nema na alfarma wato na ainihin albarkan wurin wallahi ba sani ba da kunne na na taba jin wata suna cewa ta shekara takwas ba ta shiga harami ba shekara takwas ya tana ganin kuma wurin na ne mai za a ce wurin masallacin bin ladin din nan e kaga daga wurin zuwa harami nawa yake e saboda rashin albarka mala e to ko taxi ba za ka shiga da kafa za ka hauro ka zo harami amma shekara takwas yawwa ba nisa kwarai ko haka ne kwarai da gaske to wannan sai zamanto irin waɗannan suna nan wadda suna nan kullum ƙoƙari suke su ɓata lamari saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce waɗanda suka zamanto masu kange mutane akan tafarkin Allah masu ƙoƙarin wato jawo a saddu su kada mutane wurin imani da amal salih kuma suna tsammanin za su gajiyar da Allah to Allah ya ce ya musu tattalin azaba mai muni da kuma azaba wadda ya zama to mai radadi Allah ya kiyaye wayar lazira والذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد na'am wayar lazina utul ilma allazi unzila ilayka min rabbika huwal haqq wa yahdi ila siratil azizil hamid Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wayar lazina utul ilma allazina utul ilma wadda muka ba su ilmi a wannan gaba aka ce wa humus sahabatu sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wadda suka biyo bayan su malamai na ahlul kitabi wato Allah tabaraka wa ta'ala ce suna sanin cewa allazi unzila ilayka min rabbika abunda wanda muka saukar maka daga ubangijinka huwal haqq wato shine alhaqqa shine ainihin gaskiya wato wanda ya zamanto babu kokonto daga Allah tabaraka wa ta'ala abun yake shi yasa ya zamanto shi su shi haqu yakan dauki fiskoki daban-daban wasu malamai sun ce ya kai kamar fiskoki biyar ana kiran sunan Allah الحق ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل akan ɗauki haƙƙu a matsayin sunan Allah ne guda biyu aka haɗa ya zamanto harafi biyu ha'un ɗin ya zamanto hayyu ƙafin ɗin ya zamanto ƙayyumu sannan uku na ukunsu haƙƙu yakan ɗauki sunan annabi sallallahu alaihi wasallam wa nuzila ala muhammadin wa huwal haqqu sannan haƙƙu yakan ɗauki addinin musulunci wa dinil haqqi sannan akan kira kuma ƙur'ani shi ma haƙu saboda abu da ya zamanto gaskiya lare ba fihi ba ku kwanto a cikinsa akan wannan wato wadda suka sani sun tabbatar cewa haƙiƙa abin da Allah ya saukar maka wannan abun sunansa alhaq wato gaskiya ne kuma sai ya zamanto waɗanda suka samu imani abun sai ya ƙara musu imani wanda suka samu rashin imani kuma fazadattum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun sai ya kara musu kazanta dauda bisa dauda akan abin da suke dauke da shi wato bayan haka kuma sai su mutu suna kafirai wanda suka zamanto a masu imani kuwa fazadatum imanan wa hum yastabshirun sai Allah ya kara musu imani sai ya zamanto suna cikin bushara shi imani karuwa yake al-imanu yazidu bi ziyadati al-amali wa yanqusu bi naqsiha imani yana karuwa da karuwan aiki yana tawaya kuma da tawayan aiki yanzu a cikin ka'ida na kasuwa a ce kullum mutum jarinsa ba gaba yake ba baya baya yake wata rana sai a ga ya samu matsala wata rana zai a wayi gari ba za a bude shagon ba to shi imani kuma haka kullum ana neman abin da zai ƙara bunƙasa shi ko kuma a ce mutum ne ma'aikaci amma yana level ɗaya ne baya canjawa step ɗin ma baya canjawa ballantana level ɗin saboda haka yana tsaye a wuri guda sai ya zauna daharar da ha'iri amma kuma ba inda ya je to wannan sai zamanto da imani da amalu salihi tare suke tafiya an imani yana karuwa ta wurin karuwan ayyuka idan mutum ya zamanto ya lizinci ibadu wanda suke kara kusanci da Allah tabaraka wata'ala kusanci da Allah ta wurin abin da ya shafi karatun Qur'ani ta wurin yiwa manzon Allah salati da abin da ya kama da haka to sai imanin ya dinga ƙarfi imanin sai ya dinga samun tamakkuni bi ma'ana sai ya samu tabbatuwa wato a cikin zuciya sai ya zamanto bawa ya kai matsayin da ba ma wai mu'amalarsa da mutane ba ko duwatsu zai iya mu'amala da su ko koguna zai iya mu'amala da su sayyidina umar an aiko masa lokacin da ya tura amrun al-as zuwa misra cewa kogin nilu akwai wata al'ada da muka samu a wannan gari na misra cewa kogin nan duk shekara sai an samu budurwa kyakkyawa an mata ado shikenan an sa mata kayayyaki na kawa a jikinta sai a jefa ta a cikin wannan ruwan ta halaka kafin kogin ya ba da ruwa aka aiko ga sayyidina umar shikenan ya ce ba komai ya dauki takarda ya rubuta wasiƙa daga halifan manzon Allah Umar ibn zuwa ga kogin Nilu idan kai ka halicci kanka kake gudanar da kanka ba ma bukatar ruwanka amma in halittanka aka yi kuma ake gudanar da kai ka ci gaba da ba wa halitta ruwan da su yi amfani da shi aka rubuta wasiƙan sai na umar caji a jefa masa aka jefa masa ya karanta har yau kogin nilu ya kafe babu har ma yanzu kusan a cikin abin da ya zamanto eh abin nan tattalin arzikin misra abu na farko shine noma saboda nil din musamman noman rani bayan noman rani sai da sauransu sai kuma siyaha irin masu zuwa ainihin yawon bude ido sightseeing su masu son su je su ga fir'auna su je su ga waye da sauransu to wannan shine kusan hanyoyi biyu da aka fi samun makudin shiga to wannan saboda lamarin Allah tabaraka wa ta'ala wato haka abun yake wa yahdi ila siradil azizil hamidi kuma shine yake shiryarwa ila siradil azizi zuwa ga tafarkin wanda ya kasance al aziz wanda ya zamanto mabuwayi al hamidi wanda ya zamanto abun godiya wato wannan tafarki shine addinin musulunci tauhidi kenan ta Allah tabaraka wa ta'ala da kuma tsoron Allah wanda ya zamanto kiyaye Allah a cikin umarninsa da haninsa tabaraka wa ta'ala na'am wa qala allazina kafaru qala alladhina kafaru hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum ila muzziqtum kullu mumazzaq إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد نعم وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد Allah tabaraka wa ta'ala ya ce su waɗannan da suka yi butulci suka yi kafirci saboda yadda suka kai matuƙa a cikin irin wannan fitina Allah tabaraka wataala ya ce wa qala allazina kafaru wadanda suka yi wannan kafirci suna cewa wa suna cewa ba'dhum wato sashin su ala jihati ta'jibi ai ala jihati ta'ajjub wato a cikin ainihin fiska na wai abun mamaki wa halladullukum ala rajulin zamu shirya yanzu ba zamu shiryar da ku akan wani wani namiji wato ma saboda suka ma nakara shi kaman fa ba a san shi ba wai ya nuna muhammadan ana nufin annabi muhammadu ba za mu gaya muku wani namiji a garin nan wai yana ba da labarin wani an mutu za a tashi e ba ma za a faɗi sunansa ba wato saboda wai ana ga abun wani garibin abu ne wani bakon abu ne wadda wai ba a taba jin wannan maganan ba Allah tabaraka wa ta'ala ce suka ce yunabbiukum zai ba ku labari ay yukhbirukum annakum idza muzittum cewa idan duk kuka zamanto kuka kekkece kuka abin nan jikinku ya ɗaiɗaitu ya rarrabu da juna ya zamanto fata ya rabu da jijiya jijiya ya rabu da kashe kashe ya rabu da komai aka zamanto an rabu da ainihin komai wato an an zamanto a turbaya an koma ƙasa waya za a yi ne wato wacewa da gaske ne innakum lafi kalkin jadid cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai tada ku wata rayuwa sabuwar rayuwa anan Allah tabaraka wa ta'ala ce ko dai mutum ya zamanto turbaya ƙasa ga waɗanda suke zamantowa ƙasa ɗin akwai waɗanda ba sa zamantowa ƙasa iya rayuwarsu ko shekara nawa suke ƙasa ma baya ɓata malik kafaninsu kai ruwan sama ruwan sama idan an yi sai ruwan ya kewaye su ya wuce eh baya bata hatta likafaninsu saboda kusancinsu da Allah tabaraka ta'ala akwai wani irin haka wata shekara aka yi ruwa mai yawa a nan zaria ruwa ya zo tuttone kaburbura a nan makabartan angon tudun wadaɗin na wadda kamar za a shiga gille su tsohuwar makabartan nan da aka zo na da aka zo aka tuttone kaburbura sai aka ga wani kabari kabarin nan akwai abin mamaki a cikinsa likafanin ko canja kala bai yi ba duk ruwan da ake duk wanda ya san yankin irin huntuwa tsafi zaria ya san irin da ake ruwa a wannan yankin amma ko ruwa bai bata likafanin ba sai aka ce a je a gaya wa dattawan anguwa irin masu shekaru sosai aka je a gaya musu sai wasu daga cikinsu suka taso da ƙir suke tafiya suka zo har wurin aka zo aka buɗe abin nan fiskan mamacin ana buɗewa sai ni ce wannan alhaji garba ne eh mutanen anguwan to a lokacin da abun ya faru sai aka ce da rasuwansa shekara 35 35 ba awa 35 ba fa shekara 35 to ko awa 35 mutum ya kabari bai canja ba ka san yafi karfinka da yafi karfinka ai bayan da kai ya da shi kawai to bare shekara 35 kuma abun mamaki me aikinsa manajan banki ne eh manajan bankin Barclays Bank wanda shine zai zama Union Bank din nan eh shine manajan banki a lokacin da yake raye a Zaria kaga shi lamarin Allah sai zamanto wani lokaci wani ya ce kaman kama penalty eh a 18 ba eh sai ka tsaya ta nan sai ya shiga ta nan eh haka wani zai dauka wani malami ne yana zaune a zaurensa daga karatu ba abin da yake amma ka ga yadda Allah ya yi manaja ne na banki kuma aikin da ya a rayuwarsa har ya ritaya ya rasu kuma Allah ya masa irin wannan to wannan sa ake son a zauna da Allah a cikin ainihin amru da nahayu cikin umarni da hani duk abin da ya kamata mutum ya aikata ya aikata inda aka samu kuskure mutum ya tuba wato wannan shine da haka ake tserewa da haka ake kuma samun duk abin da ya dace za mu tsaya wannan gaba Allah ya dafa mana Allah ya bar mu da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana kyakkyawan aidin karshe Allah ya mana kyakkyawan rayuwa ya mana kyakkyawan makoma ya mana kyakkyawan karshe Allah ya kiyaye mu kuskure da tuntube da ainihin tasgaro a wannan tafiya duk abin da ya zamanto mana barazana a wannan ƙasa musamman na karancin tsaro Allah ya tausaya mana ya yi mana wannan jarrabawa duk abin da ya zamanto mana jarrabawa a babin kunci na ainihin ainihin abubuwan rayuwa da tsanance tsanance Allah ya tausaya mana ya yi mana waɗannan jarrabobin alfarma annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya biya mana bukatunmu da bukatun duk da suke neman bukatun su a wurin mutaurin addu'a alfarma annabi sallallahu alaihi wa sallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله